ya kawo da rana ta juma'a 23 ga watan jimadar ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma kamar sha hudu ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a ranar irin wannan muna karatu a cikin wannan littafi mai taken zahiratu zafil iman wasu alamu ko rubushi na raunin imani abubuwan da suke nuni ko ishara zuwa ga cewa imanin bawa ya yi rauni ya za a karfafa shi ko ya za a farfado da shi saboda mutum ya haɗu da mahalicin shi yana da kwakwaran imani wannan shi ne darasinmu na ashirin da uku a cikin shi littafin sannan muna ɓangare na uku shi ne ilaju za'afil imani maganin raunin imani kenan lokacin da imani ya rauni akwai maganin da ya kamata a nema sai ya amfani da shi sai imani ya ƙara ƙwari ya ƙara yawa ya ƙara inganci sannan kariyar da imanin ke baiwa ma'abutan shi sai su tabbata to lamba ta takwas malaci al-iksaru min zikril mauti yawaita ambatan mutuwa ambatan mutuwa zai iya zuwa ta ko dai ka ambace ta ko da ba wasu alamunta a tattare da kai wannan na sa kai kenan kai da kanka kawai ka zauna ka yi makanka wasu karatuttuka wasu hasashe wasu tarihe-tarihe to sannan kuma akwai ambatan mutuwa ta ganin a taruwa ila ka je makabarta idan ka ga wani kufai kamar yadda laraba ke ce mashi atsalan zikirul atsalan laraba na da wannan salo a waƙoƙinsu sai a tuna wani tsohon mazauni da aka zauna kufai kenan ko kuma ka karanta wasu ayoyi da suke maganar mutuwa aina ma ta kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko su hadisai aksiru min zikri halimin lallat ko aksiru zikira halimin lallat yawaita ambatan mai rushe jin daɗi to ta kowace fuska mutum ya yawaita ambatan mutuwa wani abu da shaida yake zuwa ya kokari ya ga ya shiga tsakaninmu da shi ta hanyar samun wani irin tunani wani sai ya ga kamar wai yawan ambatanta zai kawo ta ko ba haka ba ne kwata-kwata ba masu da alaƙa a ce a yin ka cika ambatan mutuwan ne sai ta yi ga kamar kaɗan ƙusa ne ilawai sai ta zo a ai ba ta da alaƙa da kayawaita ambatanta ko kayi shiru daga ambatanta lokaci ne dai kawai shi ne abu mafi muhimmancin da mutum zai la'akari da shi idan lokaci ya yi to ba kuma kawa kam sai ta zo ba kuma wanda ya isa ya hana abin nan zuwanta in ka karanto tarihin gwarazan musulunci kai tun daga gwaraza ma cikin larabawa tun a jahiliyar kama iya cewa wanda kamar suke kutsa mata har neman ta suke sai ga su din ma musu mutu ba sai da kwanakin suka zo misali cikin mawakan jahiliya in ka samu antara ibnu shaddad wanda har diwani yake da shi kuma yana cikin ashabul mu'allaqat wana larabawan jahiliya da suke da waƙoƙin da ake cewa an rubuta su da tawadar zinariya aka rataye su a Ka'aba saboda ƙwarin su yana da mu'allakar shi wanda kamar ka ce bakan damiyar su ala gadar shu'ara min mutaraddamin ko min mutaraddimin am hal arabta dara ba da tawahumi yana akwai wata mata da yake so abla yan uwanta suka ce ita yarinyar ta ce dole sai shi take su su kuma yan uwan suka ce ba za su bashi ba saboda shi ba ma balarabin kirki bane wani bawa bawa ne ita kuma yarinya ta ce dole shi take so sai aka kira baban ya ce to bari a shirya mai dabara a kashe shi rannan barayin dabbobi suka duro garin suka kora shanu da raƙuma da awaki na ƙabilar ita abladan sai baba ya ce bari a huta da mutumin nan da aka faɗa mai in har ka bi ɓarayinta ɓarayin sun kai mutum ɗari kuma kowa da mugun makami aka ce mashi in ka bi suka kwato mana abinda suka kwatan mana suka satan mana za a baka ita ka zo a fara magana ce to shi kenan shi kadai ya bi su kafin rana ta faɗi ya dawo da dabbobin ba da yadda ta abin nan ya kashe na kashewa saurin sun tsere shi yasa za ka ji a cikin waccan mu'allakar yake cewa wani karshe fa nafsi wa abra a sukumaha ƙilul fawaris ƙilul fawaris wai ka an taro akadami yace wala kar shafalin ayran na hankali na ya kwanta wa abraqa wa abra'a sukuma cutar da ke raina ta warke ni kwantar man da hankali kai da fawari wai yaki aka je tarin cade ga masu asali amma haka manyan komandodi ke cewa waika dalla jama'a ku kauce ina antar ne akademi so ka tare su kai kadai zaka iya haka yake shige wa mutuwa ba sai da sai sai da adalin shi zo sannan ya rusu yace wai akwai inda suka je suka hadu shi ya kosa a fara yaki ya buga suka buga ba ka wani yaki a kusa ba kawai sai sai suka kirkira yaki da kansu a tsamna duk zawabi da su ka harbin ce a wannan wurin na zawabil a nan muka kirkiri kasuwar yaƙi nan da nan muka kirkiro wata kasuwa muka ce to ga ta nan a zo duk mai abin sayarwa ya kawo wa azhar nan nufusa la'amata ga kasuwa mun samar me kayan sayarwar muka ce rayuka in kana so kai ciniki je ka kaso wani ka zo da ran mu tsaya ya ce wai wa farasi kana dallala da manaya wa kada gimara a washara wa ba doki na a ranar shi ya zama dillalin mutuwa haka yake kutsawa cikin sojoji ya sai da rai ya sayo rai to kaga jarunta ce ko bata hana bata sa ya mutu akan da wuri ba sai da lokacin yayi sannan ya wuce haka a musulunci muna da Khalid dan Walid wanda shi har neman rigima yake har neman rigima yake in in in ya gana wani wallawale ce aban da aka je jeshul umara aka kashe kwamandan farko aka kashe na biyu aka kashe na uku annabi da kanshi yana madina yake ba da labari an kashe kwamandan farko jafar an kashe kwamanda na biyu abin da zai an kashe kwamanda na uku ibn rawaha ya ce yanzu haka halin ne kwamanda ko ba wanda ya rada shi kasan kuwa ya kujerun sanata ne ake rigima ba kujerun shiga san bisa ba wanda sai dai a nada ka karhan amma wai shi tutar yakin shi ya dauka tutar ya ce na karba ku biyo ni kuma da ya zo da soyar sa daki ce yasa da ya zo da suwa yake cewa Allah wadaran matsoraci Allah wadaran shi bai more ba ce ka duba gwagwar mayar da na yi gashi zan mutane to da aka kutsa ma mutuwar ba shi ne to balantana kai naka ni da kai yanzu ba kutsawar ake so mu yi ba mu yawaita ambatanta mu yawaita ambatanta kuma za ta zo kuma ana tare da ita uwa uba shi ko musulmi shi ya fi kowa ma kamata ya san cewa mutuwar ta fi mashi riba akan waninta yanzu ka kaddara yadda ake irin wannan rayuwar rayuwar kashin dankali rayuwa irin ta dabbobin daji wanda ya fi ƙarfi shine sarki ka kai a ce maka ba za a mutu ba har a yi hisabi to ni da kawai ta riba maka ci ai kawai na wani bakano ko yace dan mugunta kawai ba kyau ne shi da ya ce Allah a busa ƙaho wannan hisabin da muka yadda za a yi kawai a fara idan yi kaga wasu kan ba su yadda da shi ba mu kuma koma fi mu a canza gwamnati tunda ka san kana neman canjin gwamnati to Allah ba wanda ya kai kashin kiyama to da nan ne zaka hango wanda ake majiniya ana tura mutane dan ya wuce kuma shi ake turewa dan a wuce ko ba wanda ya sai taka ma wani birki kowa ya watse ya mishi shi ma bai so a jingina shi da wani abu na shahara ko wani abu na girma don ya san ranar girman ya zama shu'umi zai jawo mai masifa to hanya ta takwas ta ƙarfafa imanin bawa shine al-iksaru min zikril maut yawaita ambatan mutuwa yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ta da mincin Allah sabbata gare shi yana cewa aksiru min zikiri hazimin lazzat ku yawaita ambatan mai rushe jin daɗi suna cewa hadim mai rushewa hadim ko ya zama mai rushewa ko kuma ya zama mai kawarwa mana ɗauka wacce ma'anar dai ya'anil maut yana nufin mutuwa ku yawaita ambatan mutuwa shi yasa za ga wani salo da Allah ya faɗi shi a Qur'ani wajen jeranta mana ayoyi an ambaci mutuwa kusan wurare 80 da wani abu ko 90 da wani abu cikin salo daban-daban akwai wanda ya rubuta na taɓa ganin wata makalar wani ɗan jami'a wai alfazul mauti fil qur'an lafazan da Allah ya rika amfani da su yana nufin mutuwa a cikin qur'ani ya amfani da kalmar mutuwa yi amfani da kalmar wafatu yi amfani da kalmar abin nan bacci ko wani abu mai kama irin wayannan kalmomin ya biya tattara to mutum in yana karanta alkurani da ya taka ɗaya biyu ɗaya biyu zai cimma inda aka yi maganar mutuwa ko kuma a baka labarin wani da ya nuna isa wai da kila la muttaqillaha akadahu li'izzati bil ism kuma ya mutu ko ga fir'auna an gama jiji da kan kuma an mutu ko ka zo kana karanto tarihin al'ummomin da suka wuce ko al'umman nan a farkonta da annabi musallallahu alaihi wasallama shi wata ya gaya riga ya rasu duka waɗannan zai baka damar kai ma ka tuna cewa to wata na za a yi baka wata na ana zaune da annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu dukkanin mu shekara ɗari da suka wuce ba kowa a cikinmu dan a lokacin da yake maganar ba ɗan shekara ɗari a wurin ya ce to kuma ina tabbatar muku da cewa nan da shekara ɗari ba kowa a cikinmu duk mun wuce kuma har da shi ɗin ba wanda ya kai da amma za ga yanzu wai china ko ta yi wani bincike za su yi ciniki wani magungunan ƙarin awarai wai dai kana amfani da shi za ka kai tsawon shekaru kai ɗari biyu da musu baka mutu za su ja kaya kuma ni da kai yana bukar maka kare don a headquarter zai fara karewa in ya duro a headquarter zai fara karewa na daidai za a cika mai kuɗi kuma ya kamata a yi experimental sosai ko a kai shi lab a yi gwaji a gani a ɗauki shekaru ana gwajin kaga na farko ya sha kamata a bari tana da shekara ɗari biyu in bai mutu ba sai a tabbatar yana yi kada a yi gwaji da ke mu yanzu ba ya kamata mai murna ba ya wuce lokacin mu to lalle mutum ya rika yawaita ambatan mutuwa wannan hadisi rawahu tirmidhi wa huwa fi sahih al-jami'i wa tadhakkuru al-mauti tuna mutuwa yurdi wa anil ma'asi yana tsawatar da mutum daga aikin sabo idan mutum ya tuna mutuwa sai ga ya tsawatu sai janye jikin shi daga ayyukan sabo wayalinu laqalbu alqasi zuciya busasshiya tana yin taushi saboda tuna mutuwa sai ga mutum kawai zuciyar shi ta yi taushi sai dawo sai ga Allah wala yadhkuruhu ahadun fi dhikrin min al'aish illa wasi'ahu alayhi kuma babu mutumin da zai tuna mutuwa fi zikin a lokacin da yake cikin halin kunci min al'aishi na rayuwa illa wasa'ahu alayhi sai face sai Allah ya yalwata mashi ko kuncin rayuwa ka shiga kila rashin lafiya kila talauci kila damuwa kila takura don kana tuna mutuwa za ka samu warwarewa da saukin wannan damuwa to da akwai abin da zai ga to ai wannan abu ba bai kamata ka tayar da hankalinka a kan shi ba wani mulki ne ka nema ya kucce maka to ana babu mutuwa akwai mulki a lahira wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira shikenan aka samu mulki irin na na gidan aljanna to kaga sai ka sai ka samu sauki sauki yace wala zakaruhu fi sa'atin kuma mutum ba zai taba mutum ba zai taba tuna mutuwa lokacin yalwa ba illa zayyakaha alaihi face sai ya kuntata wannan yalwar a gare shi idan mawadaci mai yalwa ya tuna mutuwa to sai ya kaskantar da yalwar ba za ta sa ya dagawa ba ba za ta sa ya alfahari ba ko wani abu mai kama da haka yace wa min a'azami ما يذكر بالم... ما ومن أعظم ما ي... ي... يذكر بالموت yana daga mafi girman abin da zai tunatar da mutuwa ga mutum ziyaratul quburi ziyarar kaburbura mutum ya je makabarta yayin ziyara haka nan kawai ka samu rana ko lokaci ka tafi makabarta ka yi ziyara ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها to da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ziyartar makabartu ya umarce mu da mu rika ziyartar makabartu faqala har yace kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi da na hana ku ziyartar makabartu ala amma yanzu ku saurara fazuruha ku ziyarci gabarbara ku ziyarci makabartu wani da kai ma aka kai shi waje yin kabarin biya yi ciyawa wani kaga ya shafe da kasa da za ka yi magana yana ci ba zai iya mayarwa ba wani ka je ka ga da in ya baka kariya kakan amma yanzu ka sha kabari kai yanzu sai dai inda wanda zai taimaki wani sai dai kai ka taimake shi kuma riga an gama ya riga ya wuce to yace fa zuruha fa innaha turikul kalba ko tarikul kalba ziyarar makabarta na tausasa zuciya wa tadma'ul aina tana sanya idanuwa su zubar da hawaye wa tudhakkirul akhirah kuma tana abin nan tunatar da mutum lahira wala ta kulu hujjara to sai annabi ya ba mu ka'ida ya ce amma fa idan kun je makabartan nan la ta kulu hujjara kar ku faɗi maganar banza kalmar alhujjuru a nan shi ne alkalamul fahishul bari magana mara daji kada mutum ya maganganu na sabon Allah lokacin da ya je makabartar a ka faɗi magana mai kyau ka cire takalmi lokacin da za ka shiga ka yi sallama assalamu alaikum ahalar diyari min almu'mini da wal musulmi wa inna insha Allah bikum lafiku ka shiga ka kalli kaburbura ka ɗauki darussa ka yi masa addu'a na akwai wanda ka je wa ziyarar ka je wajen kabarin in ka gama ka fuskanta da kibla kai mashi addu'a da sauran waɗanda suke kwance a wurin suna jin zuwanka za kuma a sanar da su amma ba bin da za su iya yi kuma an riga an wuce kenan an je wannan masauki na barzahu daga nan kuma ba a dawowa baya duk wanda ya je ya wuce nan sai kuma arzul mahshar filin tashin alkiyama inda za a tattara mutane don yin masa hisabi wannan hadisi rawahu al-hakim wa huwa fi sahih al-jami'i bal yajuzu lil muslimi sai dai ya ma halatta ga musulmi a yazura maqabir al-kuffar lil ittiawi ya ziyarci makabartun kafirai domin daukar izna nan ce makabartun kafirai inda ake rufe
kafirai ko kuma makabartar da kafirai suka mai daidaita su kila waɗanda su gamayya ce ta waɗanda ba musulmi ba makabartarsu da 'yan gargajiyarsu da masu ahalul kitabi ne masu addinin da suke da littafi da sauransu to inda suka zaɓa a matsayin nan ne makabartarsu ba laifi ka je ziyara sai dai idan ka je ba za ka yi sallama ba irin da za ka yi a waccan makabarta ne sannan ba za ka yi masu addu'ar neman gafara ba sai dai za ka iya masu addu'ar neman ƙarin azaba na biya ba da wannan damar da ya ce mana duk wanda ya wuce wajen makabartar kafirai kar ka wuce sai ka yi addu'ar Allah ya ƙara masa azaba kafiri ko ya mutu dai ga yanan ne in kana ga in kayi a bayyane da matsala sai kai a zuci ko eh mutum kuma da zuciyar shi a hana shi yadda ya ga dama ne amma in ka ga ya fahimci in ka karanta za a fahimta to in kuma ka fahimci ba za ka gane larabci sai kai da larabci ko sai kai da larabci ai za go sai an je addu'a gidan kafirai ai da larabci ake addu'a amma kai da ke jin larabci ka san ba addu'a ake yi ba ba addu'a ake yi ba ke to mi salati kullun kullun bita sha daidai shi ne zan kullun kullun bita ba idan ja wasu abubuwa in ka iya larauci ma kai ta abin nan ita masu muguwar addu'a ma wa alaikum
eh malin zarruji ya kawo wannan a cikin ta'limul muta'allim yanzu za ga ba a so a yi rubutu a kabari irin da ake rubuta yaron su ranar kaza ko alhaji wani ko malam wani ko hajjiya wance ko honorable wani ya rasu ranar kaza ya sa jaddin galibin ma za ka sun fi sa na boko wasu kuma su hada da na musulunci irin wannan allon shi ne burhanuddin azzarnuji mai ta'alimul muta'allim yake cewa in dai kana so ka rika gane abubuwa ka daina karanta wannan alluna dole kwakwalwa suke yi za su yi da kai gaula so da aslan ba su ne an yadda a sa alama in aka yi rasuwa a ɗauko alama ko dutse haka ko wani bulo concrete haka ko wata azara haka a kafa ta yadda misali in ka zo ziyara za ka iya gane kabarin ba laifi amma idan kila kai wanta ya sa dutse wanta ya sa dutse wanta ya sa dutse ka iya wani abu wanda ba wai rubutu kai ba ko wani zane wanda zai iya bambance dutsen ka da nashi amma dai suna ba da shawarar kada kada a rubutu cewa garin da ya rasu ai in dai ana son shi ai ba za a manta ranar ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba amince da ya rasu ba ko ba ya rubutawa aka yi aka manna ba kullun ka tashi kana kallo ai ba ma za ka iya mantawa ba sha biyu ga rabiul awwal hijira da shekara goma sha ɗaya shikenan tarihi ya zauna su da dai ana ba ɗaliban ilimi shawara ta kuwa mana da buƙatar kwakwalwar shi eh ko don ka rayu ma ai kana son ai kana da buƙatar ka haddace wani abu to ya ce ya halatta mutum ya halatta ga musulmi ya ziyarci makabartu na kafirai lilitta azi domin ɗaukar izna ɗaukar darasi wa dalilu ala zalika ma wara da fi asahi dalili cikin haka shine abin da ya zo a cikin sahihu muslim annahu sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zara qabra ummihi fa baka wa abka man hawlahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi sai yayi kuka wa abka har yasa wanda suke kewaye da shi su ma suka yi kuka ya tuna wasu ababe kuma da tasirin uwa ga gada musamman kaga shi ita ce za ka iya cewa ya santa ya kai shekara shida suna tare akalla zai iya hararo wani abu game da ita amma mahaifin shi bai ma san shi ba yana ciki ya rasu to da yaje fa qala sai ta zan to rabbi fi an astaghfira laha falam yu'zalli ko falam ya'zalli na nema izinin in nema mata gafara falam ya azalli Allah bai ban izini ba tukuna yace wasta'azantuhu fi an azura qabaraha sai na nemi izinin ya ba ni damar in rika ziyartar kabarin ta fa azina li sai mani izini fa zurul qubura ku rika ziyartar kaburbura fa inna ha tuzakkirul mauta suna tunatar da mutuwa ita mutuwar su ake ka jawo ta a jikinka ba ba abun ka tsoron ta bane tunda ma tsoron na banza ne kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqiku ka duba ba tafirru minha minhu wa huwa yulaqika kai kana kokarin ka gudun mata kuma ita za ta cin maka ba a ce mutuwar da kake gudunmawa ba za ka haɗe da ita a can hawa kawai ne lokacin ya yi ba da aika mutuwa duk inda kake tun da aka ba shi ranka an faɗa mashi garin da za rasu saurin ma sai ya zama saurin banza sai ka kai kanka inda za ka abin nan za ka haɗu da ajalin wani hadisi rawahu muslim fa ziyaratul qubur min azami wasail tarkikil qulubi ziyartar kaburbura na daga mafi girman hanyoyin tausasa zukata wayan tafi uzza'im kuma mai ziyarar yana amfanuwa da zikril mauti da tuna mutuwa wa kadhalika yantafi al mauta bid du'a ilahum haka kuma mamatan su ma suna amfana da addu'ar waɗanda suka je musu ziyara kaga riba ce da yawa a cikin ziyarar makabartu in ka gina ziyarar kamar yadda shari'a ta tsara to za ka samu lada sannan za ta tausasa zuciyarka don za ka fi da lahira za ta zaburar da kai za ka kara ayyukan ɗaya to sannan kuma waɗanda ka je wa ziyarar ko waɗanda suke kwanci a makabartar addu'an nan da kai musu kuma za su amfana da ita mai yiwuwa sai a haska kama wani bayan da an duhuntar mashi mai yiwuwa sai a yalwata ma wani a kabarin shi bayan da an kuntata mashi mai yiwuwa sai a ƙara ma wani ni'ima saboda ziyararka da addu'arka mai yiwuwa sai a rage ma wani azaba saboda ziyararka da addu'arka kaga ka zama mutum mubarak kenan mutum mai albarka wasu ma ga sun ci gajiyar ko sun amfana da kai yace wa mimma warada fi sunnati yana daga abin da yazo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika game da haka qauluhu sallallahu alaihi wa sallam abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi idan ya je ziyara assalamu alaikum ahlal diyar min almu'minina wal muslimin amincin Allah ya tabbata a gare kuma abuta wannan gidaje na mu'minai da musulmi ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين kuma muna neman rahamar Allah ga waɗanda suka gabata daga cikinmu da waɗanda suka jinkirta waɗanda suka gabata su ne wanda ga sunan sun rasu har arifi waɗanda suka jinkirta su ne wanda suke bi wa inna insha Allah bikum lalahiqun kuma lallai mu in Allah ya zo masu haduwa da ku ne kada mutuwar ce zai ce insha Allah insha Allah kamar yanzu a zuwa tsada duk ana yi kace insha Allah zan mutu wasu za su ga bekenka wato amma dai imaninka ne ya kwari kamar mutuwar ta zama sai an roƙa to kai kana roƙonta ba kai kana roƙonta kuma da za a ɗaga wa mutum ya ga wasu ni'imomin ya san zai dace to me zai zauna ya wannan duniyar da kullum abubuwa ƙara daukar sabon salo suke yi wannan hadisi rawahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi wa yan bayyana mana azama ala ziyarati na'am wa alaikum assalam eh to za ta yaya ko naka je sha kuma za ta ga gabari sai dai ya kafa wata alama wadda ba tashi za ta yi sosai ba haka galibin suna alamomi ne da dutse ko da wani bulo wanda ba zai narke ba ko da wata azara ko wani katako ba ba za a ce ba za a yi wata shuka a wurin a abin nan ba in aka yi haka zai zama kamar an ɗauko su alfin da malamin magabata za a gaba su al'adance haka ba zai zama an kwaso al'adun ƙasashen turai kamar a china suna yin haka abin nan kai germany jamus ƙasar almaniya yadda suke tun da filin rufe mutum na da tsada kawai yadda suke yi suna da hanyoyi da yawa na yadda za a narka mutum ko a kona mutum akwai gidaje musamman na gasa mutum cikin minti biyu mutum ya zama gawayi kawai za a zuwa saka gawar shi minti biyu ya zama gawayi sai a tura ma wani inci sai ya nike shi gaba da sai a ɗibo garin sai a ba su iyala su kuma sai sai sai su samu wata bishiya ya suyo ko gwaibar kamar yadda kake ko wani ainihi sai a dasa naka dasa ya tashi sai a rika zuba mashi wannan tokar taka to sai iyalai su rika ziyartar bishiyar gwaiba a madadin kai daga mutum ya dawo gwaiba kuma haka suke yi to kaga in maka bude wannan kofar sai a ce za a gaba a malamu na musulunci ba sa ce a yi da shi a kai kawai dai sukan ce a sa alama yana da muhimmanci annabi an je janaza ya ce a sanya alama na ibn mas'ud kenan da kanshi aka ga ya dauko wani katon dutse ya zo ya sa ka su da lafiya ya ce wallahi dan ya rika gane kabarin dan uwana dan uwan shi ne a hada hadar kasuwanci kuma dan uwa ne ta wajen shayarwa da ya rasu ya ce bari ya sa mishi alama wa alaikum assalam eh daga wani wuri? eh idan ba wani camfi suka yi ba ko ta bid'a suka kawo kila jar kasar da suke zubawa ita ce za ta iya rike zaizayewar wannan ba laifi kila waccan asalin kasar wurin za ta za ta iya zaizayar da abun za ta zaizaye da wuri kila har a cimma gawar sai suka yi gwada suka ga kuma yanayi sai suna ɗibo wata jar kasa ila su yi musayarta da ta kabarin a rage ta kabarin a zubar sai a zuba wannan in haka ne babu laifi sannan zuba ruwa kuma magabata sun al'adanta haka akan iya zubawa shi ma yana ƙara daskarar da da da ƙasar daga ta kame amma in dai wani camfi ne aka yi irin yadda za ga an camfa cewa a raba ƙasar kabarin ta ɗaya daban ta uwa daban in an tashi mayarwa sai a fara mayar da ta uwa ta sama-sama kenan sannan ta can yar kuma sai a sa a sama wai saboda wai wuta na ƙasa ne gwargwadon shigar ka ƙasa gwargwadon jahannama to wannan wai ta yar ta ɗan yi kusa da azaba bari a dawo da ita waje-waje koya wannan wani calculation ne da bai da formula bai da wata formula wani ne kawai ya tsara sai ya kawo kuma za ga har yanzu a ƙauyuka ana yin haka har yau وعليكم السلام نعم ايه eh bai ga an yi je bai gane ba to na sauran fa to sun yaye sun ba laifi a iya nome ya to amma ya suka take to a nasu kawai aiki alkhairi za ka yi ne baka san albarkacin wani sai wani ya amfana da haka wanda ya je ziyara bai iya gane kabarin wanda ya je wajen shi ba sai ya mashi addu'a ya kuma yi wa duk wanda suke kwanci a wurin addu'a ya so sai ya dauke izina nan gaba na shi ya rasu sai ya maza sai ya sa alama yadda zai iya gane wurin don ba hana sanya alamar ba wa alaikum assalam wa rahmatullah eh ya zai iya sawa irin bulan nan da ake da concrete haka a iya sawa kwaya daya kawai a zuba a a rufe kabarin a yadda a kafa kwaya ɗaya kwaya biyu da dai in an zo za a gani amma ba za a rufe kabarin ba Oke ba yashi ba siminti, ya za a iya sawa. za a iya yin an gama rufewa sai a kawo dutse haka irin wanda sai a watsa a kai in kuma kowa a makabartar ko da yawa na irin shi kaga ya tashi daga alama kuma to sai a nemo dai alamar an fi so a sa alamar da in an zo za a iya gane amma kar ta zama kuma ta rubutu kar ta zama ta rubutu wa alaikum assalam to wannan matsalar yana ga an sha abin nan hadisai ne guda biyu ko a cikin sayo muslim an yi dogayen rubutu a kai har ma magabata za ga in suka zo karatun sayo muslim in suka zo kan hadisin hadisaniwa kasa-kasa kana kusa da malin ba za ka ji ba sai an gama ya ce malam ba mu ji mai karanta ba ya ce in mun zagayo karatun za a yi da ƙarshe an wuce wurin shi yasa za ka kawai sai su wuce matsala ce da tana nana da tattaunawa hatta a da'irar mu ahalus sunna duk da alimamu bukhari ya fitar da hadisin kuma malaman ahalus sunna sun tafi sosai aka goma ta kai ba kai saka rushe hadisin ba ka kalle isnadin shi akwai da suke rubutu dogo lin Allah tafi an yi musamman akan hadisin amma kuma a cikin da'irar malaman ahalus sunna akwai wanda suka rushe isnadin a baya bayan nan ka je ka samu laccar alkasim ala alkasim hotoro ina ga ta kai awa biyu akan wannan hadisin kawai yayi magana kuma sakamakon karshe da ya fita da shi ya rushe hadisin bai inganta ba a daidai lokacin da malam ibrahim jalil jalil shi kuma ya rubuta littafi da larabci ina ga akwai na hausa ma da yake tabbatar da isnadin kuma dukkan su kwararru ne kowa kuma a fagen shi sayyidu na ne ko a sayyidu ne eh eh rada gaba ta zo kila da rasar hadisin ta sai a tattaro tunda dole sai ka tattara ruwa din sannan ka tattaro maganganun malamai cewar aliman muslim ya fitar da shi su duka ba wanda ba a manakaci alman muslim yana da wuraren da zaka iya kama shi amma hadisan shi ingantattu ne da sauransu alman da rubuta ne ka kowa ya san darawa da yawa yadda ya darawa sayyid bukhari ya rubuta gyare-gyaren shi da kurakuran da shi bukhari yake ga shi yayi wa alaikum assalam
saboda sau da yawa akwai lokacin da muna an yi wani ina ganin wani kurakurai akwai wanda suke kun su rika yi kuma yana da kyau san yadda abin da ko wani lokaci a samu a ƙara bayani a kan wani
to yana magana wai akwai kokari a ankarar ko kara tunatar da yan uwa musamman akan abin da ya shafi wankan gawa wasu na so su yi za ka ga kuma ana fuskantar kalubale da kurakurai kuma ya kamata a ce kowa ya iya akwai lokacin da aka yi wata rasuwar kai ta shafa kai ya kamata kai wanka kai ya kamata ka fi kowa cancanta don na ɗaya ladar da ke cikin wankan ba karama ba ce duk wanda ya ma wani wankan gawa kuma ko ka ga wani abu ka rufa to lada ce aka tanadan maka to wani kuma kai ne ka fi kowa kusa da shi kai ya kamata ka yi ka iya nemo mutum ɗaya biyu uku su taya ka yana akwai buƙatuwar kowa ya kowa ya koya kuma ya ya iya na san dai a nan gari wajen ɓangaren mata sun yi training har ma suna ma wasu training yanzu su sun yi iya tun wasu shekaru ma baya to mazan ma akwai buƙatuwar kowa ya ya iya
nan samu lokaci insha Allah za ga tsarin da na yi wa alaikum assalam
to amma saboda tsoron mutuwan ne za a sa yarda yi ai wani bai dan yi baccin abin nan dan minti ashirin ko wayan bagi liman azama ala ziyara ya kamata ga wanda ya niyyar yin ziyara ay ya ta'addaba bi adabiha ya ladabtu da ladubban ziyara wa yahdura qalbuhu zuciyar shi ta zama a halarce fi itiyaniha lokacin zuwa makabartar wa yaqsidu bi ziyaratihi wajha Allah ya nufaci neman yardar Allah ko neman yi don Allah da wannan ziyarar tashi wa islahi fasadi kalbihi sannan ya nufaci gyara lalacewar da zuciyar shi ta yi kila ya fahimci ya dan fara karkata wajen wasu ayyukan da ba su dace ba to da kanshi ya nufaci gyaran wannan karkata da zuciyar shi ta fara yi da yawan ziyara kuma ya tabiru bi mansara sannan ya rika la'akari ga wanda ya riga ya gangara ya zama tahta turabi karkashin turbaya zaka zo ka ga wani babban mutum da ya kila a duniyance ko a mukamance ko a sarauce ko a wata shahara amma kuma yau shine a wurin nan to kaga dai kenan mutuwan nan protocol baya hana ta shahara ba ta hana ta da sauransu ya ce wanka tsa'anil ahali wanda ya yanke ya rabu da iyali wal ahbabi da masoya faliyata ammalin za'iru halaman mazamin ikhwani to mai ziyara ya yi la'akari da halin waɗanda suka wuce daga cikin ‘yan uwan shi wa daraja min a karanihin lalina balagul amana ya shiga cikin wadaraja ya shiga min akaranihi daga cikin tsararrakin shi allazi na balagul amala cikin waɗanda suka mutu ɗin akwai tsararrakin shi wanda sun kai ga cimma burace-buracensu abinda ake nufi abinda shi yake burin ya zama wanda shi yana ga in ya zama haka a duniya ya sha to a cikin waɗancan abokan nashi ke kwance a makabarta akwai wanda ya cimma wannan abu ko ba ta hana ya wuce ba to da kanshi ya hararo mana wa jama'ul amwala waɗanda suka tara dukiya kaifan qat'at amalu taya akai burin nasu ya yanke walam tughni anhum amwaluhum kuma dukiyarsu bata amfanar da su da komai ba wa mahat turabu mahasina wujuhihim turbaya gashi ta share kan fuskar su komai kyan mutum sai ganin turbayan nan malam aka zuba ta akan mutum a makabarta kyan ya tafi waftara katfil kuburi ajza'u yankunan shi sun daidaice a cikin kaburbura a cikin kaburbura yayi daidai daidai shekara biyar goma ashirin talatin da za a hasko maka sai ka susuwa sai ka susuwa bai da wayo ne a ba bai da wayo ba ne bai da iko ya mai da iko a lokacin sai abin da Allah ya so kuma bai so din ba wata rammala ba'da hu nisa'uhum kuma bayan su matan su sun zama gwagware ko zawarawa har sun yi wani auren ma wata ma matar sai ya zame mata gobarar titi ita ita abin sai ya zame mata da alheri wa shamala wa shamala dhullul yutmi auladuhu auladuhu sannan kaskancin maraici ya taro ƴaƴan shi ƴaƴan suka shiga da'irar marayu wal yatazakkar afatal inhida'i bil asbabi war rukuni ila siha mutun ya tuna illa ko hadarin yaudaruwa da sabubban da suke rudar ɗan adam warrukuni ila siha ko karkata zuwa ga lafiya mutum ya ga to ai dai shi yanzu alhamdulillah ko je ya je medical check up an duba shi an ce komai normal inda ake son positive positive inda ake son negative negative sai duk wannan karka rudu da ita washababi ko ko mutum ya rudu da kuruciya da shekaru walau ishta alfa thumma alfayn ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri kwan shekara dubu da wata dubu biyu a baya idan je kabari yace wal maili ila lahwi sannan kada mutum ya rudu da karkata zuwa ga wasanni wallahi da warji wasanni irin na yara marasa manufa wasanni irin na matasa na bata lokaci wannan hula budda sa'irun ila masiri kullum mutum ya yarji cewa ba makawa shi mai komawa ne zuwa ga makomar waɗancan mutane ita ce makabarta wani ya tafakkar fi halin mauti mutum ya yi tunani game da halin mutuwa kai fata hadda matsirijilahu yaya kafafuwan shi suka rushe wasalat ainahu idanun shi suka kwararar da kwalla wa akala dudu lisanahu tsutsa ta cinye harshen shi wa ablat turamu asnanahu turbaya ta tsofar da haƙorai shi ce ji ya kamata mutum ya hararo waɗannan wa'azuzzuka lokacin da ya je makabarta domin yin ziyara waɗannan maganganun da aka same su a cikin at-tazkira na al'imamun ƙurƙumi shafi na sha shida wa ma ba da habi tasarrufi shafi sha shida da abin da ke bayan sha shida ma da yake bi tasarruf ya ɗan juya saƙon ba wai ya zo da shi yadda kalmomin suke a can ba to shi ne sai ya kawo baituka na wani mawaƙi wanda suke ce ma abdullahi ibn muhammad ashantari ne yana da littafai ma haka da dama yake cewa ya man yusbihu ila da'i shaqa'i wa qad nada bihin na'yan ash-shayb wal kibr ya man yasihu akwai bugu da yazo yasihu da khawo to dama dai kuma da aka sani a a waka ma akwai riwaya ga wata riwayar yazo da irin wannan launi wata riwayar ya zo da wannan kalma ya ce ya man ya sihu ya wanda yake ɗaga murya yake kururuwa ila da ishaka'i zuwa ga mai kira zuwa ga halaka mana ya mutumin da yake amsa kiran mai kira zuwa ga halaka zuwa ga wuta waƙan nada bihin na'iyani alhali masu shelanta mushi mutuwan nan guda biyu sun riga sun yi shela ɗan adam na da abubuwa guda biyu waɗanda waɗannan ababe suna gaya maka kafusa mutuwa na ɗaya ce a shaibu hurhura wani kibaru da girma da shekaru ya ce to kai yanzu da kayi hurhura ko kai yanzu da ka manyanta kuma kai har yanzu akwai wani mai kira zuwa ga sabon Allah da za ka iya amsa mawa bayan mutuwa ta kira ka kuma ka ji kira kuma ita ma mutuwar ta san ka ji kira kuma kai ma ka san ta san ka ji kira kuma amma da haka sai ka ce mata wai kana dan zuwa za ta iya ɗauko ka a can da ake ƙoroso ana aikin a sha shikenan nan dai lahira Allah ya ce ku tashi kowa akan abin da ya mutu akai baka taba rawa ba ko sai an goka tare da yan rawa mutum shin giya ba sai an goka tare da yan giya Allah ya haka ta ta ka dauki ranka eh ai iya na ranar ne kawai mutuwa ma ta dan kira ni na dan ce mata ina zuwa ne duk wannan labari kake yi to yace ya kai mutum da masu shelanta mutuwarka sun zo kuma ya za a rika amsa wa kiran wani halakakke in kunta la tasma'u dhikra fa fi ma tara fi ra'sika alwa'iyan sam'u wal basar ce in kunta la tasma'u dhikra in baka jin wa'azi da gargadi fa fi ma tara fi ra'sika alwa'iyan to ina amfanin masu kiyayewa biyu da kake gani a kanka idan har baka jin wa'azi to ina amfanin asamu wal basar ina amfanin jinka da ganinka ce kai wa'azin ne ko an yi ba ka ganewa ce to abinda za a yi yanzu ka yanke kunninka kawai ka yanke kunnan idan ma ka taushe to yanzu shi kenan ka zo ka ce ba ka jin wa'azi da ce mun ga alama zai wuya ka ji saboda kana fama da cututtuka manya guda biyu to yace laysa al-asammu wal a'ma siwa rajulin lam yahdihi al-hadiyan al-ayn wal asr laysa al-asammu bai zama bebe ba wal a'ma ba makaho bane siwa rajulin face mutumin da lam yahdihi al-hadiya ne masu shiryar wannan guda biyu ba su shiryar da shi ba mana ba bebe ba ne ba kurma ba ne ba kowa ba ne bebe ko kurma face wanda abu biyu suka kasa shiryar da shi shi ne al'ainu ido idan ka zai ta gano maka abubuwa na darussa wal'asaru da kuma gurbi gurbin abin da ya faru gurbin abin da ya faru kawai kana zaune sai a ce can gidan da wane ya zauna ne amma yanzu ba shi ba ne can shagon da wane ya kasuwanci ne kuma yanzu ba shi bane can ofishin da wane ya zauna ne kuma yanzu ba shi bane shikenan wannan shine asar din yace wayannan abubuwa guda biyu ba wanda zai yi karbar shiriyar da za su bashi sai kurma ko makaho na haƙiƙa yace laddahru yabqa wala dunya wala falaku ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس ولا القمر لا الدهر يبقى شكرا دي ولا تدوم با شكرا نن تفيا تكي ولا الدهر ولا الدنيا دنيا nan ma da kake gani ba za ta dawwama ba walal falakul a'la haka eh duniyar sama wannan alfalak suna cewa shine kaman globe ya globalization around the globe duniyar gaba ɗaya kenan ka haɗo tun daga sama har ka zo ƙasa ka haɗe kenan aka ce alfalak za ka haɗa al'awalin ne gaba ɗaya ita kuma ka ce a duniya kana nufin ita wannan duniyar tamu ita wannan duniyar tamu ita kaɗai amma banda al'alamul awwal banda al'alamul sani tunda mun muna kai al'alamul awwal ne banda al'alamul sani wa salis har zuwa ƙarshe sannan in ka ce addahar addahar shi kuma wani yanki ne a cikin alamuna kaga ya fara da dahar yankin duniya wala duniya ko ita duniyar da take ita kuma yanki ne na gulob na gamayyar duniyoyi da ake da su shi yasa Allah yake cewa alhamdulillah rabbil alamin ubangijin duniyoyi gaba daya to yace walal falakul a'la kai hatta duniyoyin sama walan nayrani kai hatta masu hasken nan guda biyu ash-shamsu wal qamar rana da wata ko su ba za su dawwama ba duka yana magana ne yadda dahar da duniya da alfalakul a'la da annayyarani shamsu wal qamar la yabqa su duka ba wanda zai dawama wata na za ga an tafiyar da su idan shamsu kuwirat kaga ita rana daga an an gama da ita kenan saman ma tsatsaga ta wani shakkatis samawu fa hiya yawma idin wahiya duwatsu ma a tafiyar da su wa idal jibalu suyirat wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa duka haka za a yi musu to tunda waɗannan ba za su dawwama ba to ni da kai ne za mu sa za mu dawwama to tunda ba za mu dawwama mun yadda to me ya kamata sai guzuri fa inna khayra zadi taqwa yace la yarhalanna 'anid dunya wa inkariha firaka hasawiyan albaddu wal hadar yace la yarhalanna anid dunya wallahi dukkanin su sai sun tashi daga duniyar nan wa in kariha firaqaha koda sun kyamaci rabuwa da ita duniya suwaye asawiyani mazaunan nan guda biyu ita duniya mutum biyu ke zama a cikinta daga ɗan binni sai ɗan ƙauye shi ne albadu mazaunin karkara wal hadaru da ɗan binni in kaga birni ya cika in ƙauyen ne suka koma ta amma kaga wani abin ne yana ta shi bai da kowa a ƙauye to ka ji tsoron shi radda ya wanke ka to sai dai gaban Allah amma ƙarya yake yana nan da yan uwa a ƙauye haka Allah ya tsaro wannan asawi shine allazi ya'ishu fi makanin mutumin da ke rayuwa a wani wuri yace wannan baitukan da Abdullahi ibn Muhammad al-Andalusi ash-Shantarini shine ya rera su ya kunsar da wannan wa'azzuka a cikin su sannan ce za ka iya duba tafsirun kafirin mujalladi na biyar wannan ainihin wasu bugun kenan shafi na ɗari hudu da talatin da shida na ga saboda yanayin lokaci ku sai mu za ka ta nan Allah kan shi shi min aksari wa min aksari zikirin mu ti uku da mai talatin na'am
da wala da mai ba